الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baka mu da sake saduwa a wannan majalisi namu mai albarka na masallacin alburhan kamar yadda muka saba muna karanta littafin matanin hashimawi na malam abdulbari al-rufa'i Allah ta'ala ya masa rahama yau muna ranar alhamis 23 ga watan rabiul akhir hijira lissafi shekara 1439 ya zo daidai da goma sha ɗaya ga watan ɗaya lissafin miladiya shekara dubu biyu da goma sha takwas. A wancan sati da ya gabata mun yi karatun mu cikin sharuɗar sallah. Yau za mu tashi a sabon babi da malam ya ce babu fara'idu salati wa sunaniha wa fada'iliha wa makruhatiha. Babin da yake magana dangane da farillan sallah wa sunaniha da kuma sunnonin sallah wa fada'iliha da mustahabban sallah wa makaruhatiha da kuma ababen ki a cikin sallah Mala yace fa amma fara'idu salati amma farillan sallah fa talatata ashara Malam yace su goma sha uku haka yake a wani lissafin na malikiya goma sha uku na farko anniyyatu ɗaura niyya sanannen abu na niyya ibada iri biyu akwai niyyar wadda za a yi aiki don shi da kuma niyyar aiki niyyatul ma'amuli lahu wa niyyatul amal wadda za a yi aiki don shi shine Allah wannan niyya ana nufin ikhlasi ƙarfin zuciya yi don Allah aikin ya wofanta daga shirka ya wofanta daga riya ya wofanta daga sum'a wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qayyim ba umarci manzanni da al'ummomin su ba sauran annabawa illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din sai da su bauta wa Allah suna masu tsarkake masa addini wannan tsarkakewan wato shine kadaita shi tun daga zukata har zuwa ayyukan gaba yana daga cikin kadaita Allah a zuciya shine kadaita shi yayin aiwatar da aiki na ibada wajibi ne bawa ya kadaita Allah ya yi don Allah ya yi neman don neman ladan Allah. Zan Allah salama yana cewa wanda ya aiki don a gani, to Allah maɗaukacin sarki zai nuna kunyata ranar alkiyama. Wanda ya aiki don a ji, to Allah zai ji yadda kunyata ranar alkiyama. Wajibin bawa shi ne sarkake zuciyarsa ya yi aiki saboda Allah. Niyya ta biyu, niyyatul amal, niyyar aiki. ita kuma niyyar aiki abin da ake nufi da ita ita ce wato nufi da zaɓi da yarda ta mai aikata wannan aiki wadda wannan nufi da zaɓin nasa da ta tasa za su kawar da irasa shi aka yi za su kawar da mantuwarsa za su kawar da kuskurensa sannan za su bambanta aikin da wani wadda ba shi ba ko da irinsa ne ta haka niyya tana da matuƙar muhimmanci ita ce wacce take jagorantar bambanta tsakanin ayyuka sallar azhar da sallar la'asar iri ɗaya ne a kamanni dukansu raka'a hudu ne dukansu a surance ake karatunsu sannan za a yi raka'a biyu a yi zaman tahiya a miƙe a yi raka'a biyu a yi sallama a aikace ba abin da yake bambanta su in banda lokaci to sai kuma niyyar da take cikin zuciyar mai aikatawa haka wannan niyyar ita ce take raba tsakanin cewa wannan sallah kaza ce wannan sallah kaza ce musamman ga wanda zai sallace su a lokaci guda niyyar sa ce za ta bambanta wannan azhar ce wannan la'asar ce haka wannan niyya tana da muhimmanci ita take bambanta tsakanin wankan janaba da wankan juma'a da wankan haila don haka niyya wajibi ne farilla ne hadisi yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa Allah madaukakin sarki ya hukunta yana lissafa kowa aikinsa ne da irin niyyarsa haka niyya ba a sallah kadai ba kamar yadda ya gabata niyya a cikin dukkan ayyuka ma wannan farilla ne kuma kamar yadda niyya ta farko muka da muka magana a kai niyya ta tsarkin zuciya niyya ta ikhlasi kamar yadda take farilla haka ita ma niyya ta aikin take farilla don haka daga cikin farillan sallah abu na farko shine anniyatu wannan niyya din ita ake rasawa sai a samu mantuwa ita ake rasawa a samu kuskure ita ake rasawa a samu wato tilastuwa shi yasa waɗannan bayin Allah aka yi musu rangwame da wanda ya mantuwa Thank you.
to ita wannan niyya muka ce ita ce wacce ake la'akari da ita ai abin naku bai zauna ba maganar tasa me ya hana kiliyar wace ce wannan ɗin ta gwamnati ce ko ta ko ta aljihunmu ta aljihu ce to ba za mu ce komai ba na kayanmu ne ai kun gane kisa a shari'a a shari'a sai aka sai aka ɗauki alƙalami an ɗauki alƙalami a shari'a daga kan yaro saboda ba shi da niyya an ɗauki alƙalami daga kan mahaukaci saboda ba shi da niyya an ɗauki alƙalami wannan fanka da kuka bari ta baranda ba za ta tasiri ba an gane ku mahaukaci an ɗauke masa alkalami saboda ba shi da niyya mai kuskure an masa afuwa saboda duk yadda ka ji kuskure to ba niyya duk da ka ji ganganji da niyya shi sa turancin kita intention da niyya da nufinsa faras duk yadda ka ji mantuwa to ba niyya duk da ka ji an tilasta mutum an tattasa shi ya aikata abu ko ba niyya shi sa za ku ga duk waɗannan wuraren ko za ku ga shari'a kuma ta kau da kai ba ta ɗora wa yaro ba ba ta ɗora mahaukaci ba ta yi rangwame wa mantuwa ta yi rangwame wa kuskure ta yi rangwame wa wanda aka tilasta masa duka in ka tattara na abubuwan suna komawa niyya ne saboda muhimmancin da niyya take da shi suna komawa niyya ne ta haka niyya tana da matukar muhimmanci mala ya ce wa takbiratul ihram na biyu kabarar harama ita ce faɗin Allahu akbar yayin shiga sallah wannan shine mabudin sallah ana buɗe ta da wannan kabbara kuma ba wani lafazi wadda yake maye gurbin wannan ba za ka ce ba Allahu a'zam ko ka fassara ka ce Allah babban sarki sai dai ka ce Allahu akbar wannan lafazin da da shi ake shiga sallah ba a shiga da wani lafazi ba shi ba ba ɗaga hannaye ne kabbarar harama ba faɗin Allahu akbar shine kabbarar harama ɗaga hannaye shi baya cikin farillan sallah ko da mutum bai daga hannu bai ce Allahu akbar da wannan niyyar tasa ta shiga sallah ya shiga sallah wal qiyamu laha da kuma tsayuwa don wannan kabbara ta harama kamar yadda yake farilla ne mutum ya kabbara yayin da zai shiga sallah ana ce mata kabbarar harama wato haramar sallah wato shiga sallah to haka farilla ne ya yi wannan kabbarar a tsaye duka mun tsawaita surutu a kai a karatunmu na ahalar farilla ne mutum ya kabbar haram ya kabbar nan a tsaye har muke cewa dukkan wanda ya taho ya zo masallaci sai ya samu an yi ruku'u saboda gaggawa sai sai da ya sunkuya ya ce Allahu akbar bai yi wannan kabbara a tsaye ba to kabbara shi ba ta yi ba saboda ba kabbara ce kaɗai farilla ba yin ta a tsaye ma farilla ne don haka wanda ya yi ta a tsaye in ya yi ta a tsaye in ya so ba sai ya yi kabbarar ruku'u ba tunda ita ba ta cikin farillai amma kabbarar harama farilla ce kuma yin ta a tsaye farilla ne wal qiyamu laha da tsayuwa don kabbarar haramar farilla ne wa qira'atul fatihati da karatun fatiha karatun fatiha shi ma farilla ne walƙiyamu laha da tsayuwa don karatun fatiha ba a karatun fatiha a zaune sai a tsaye matuƙar mutum yana da iko tsayuwa ɗin idan ka ga fatiha ya yiwu an karanta ta a wani yanayi ba a tsaye ba kamar a zaune ko a kwance to wannan shine gwargwadon ikon mai wannan karatun fatiha gwargwadon ikon mai wannan sallar kenan wadda kuma shari'a ta masa rangwame ta karɓi wannan ikon nasa a matsayin tsayuwarsa wadda ba zai iya tsayawa ba sai zama sai ya karanta fatiha a zaune a madadin yana tsaye ne an karɓi fatiharsa a madadin yana tsaye ba fatiharsa a zaune ba wadda ya karatun fatiha yana kwance wannan shine ikonsa an karɓi fatiharsa a madadin yana tsaye amma a tsaye ake yin karatun fatiha wannan duka mun yi a littafinmu na ahalari yayin da malam ya kawo mana nau'ukan mutane dangane da iyawa ko gazawa a sallah ya kasa su kashi bakwai idan ba kumantawa war ruku'u da yin ruku'u war raf'u minhu da dagowa daga ruku'u wannan kowanne farilla ne mai da kansa shi yin ruku'un mun yi bayanin yadda ake yin sa a karatunmu na ahlari dagowa daga ruku'u shi ma farilla ne don haka kar mutum ya yi ruku'u daga ruku'u kuma ya zarce ya tafi sujuda bai dago ba in ya haka ya bar wani farali kamar yadda yin ruku'u yake farali haka dagowa yake farali ba za ka tafi sujuda ba sai daga tsaye sai ka dawo ka miƙe idan ka miƙe daga nan ne kuma sai ka yunkura ka tafi sujuda amma ba ta hanyar ruku'u ba dawowa tsaye daga ruku'u farilla ne wasujudu wa raf'u minhu da sujada da kuma ɗagowa daga sujada su ma kowane farilla ce mai zaman kansa in mutum ya sujada to sai ya ɗago daga sujada in ya ɗago daga sujadan nan ina zai tafi shine zama shi sa wasu suke sanya wannan zaman ma cikin farillai in sun ce wa sujudu wal raf'u minhu sai su ce wal jalsatu baina sajadatayn yin sujada da ɗagowa daga sujada da kuma zama tsakanin sujjada guda biyu wannan duka farillai ne wasu sukan taƙaita da cewa ɗagowa daga sujjada saboda ɗagowa daga sujjada ma shi ma zai ƙunshi dai zaman saboda idan ka ɗago ɗin idan baka dawo ka daidaita a zaune ba to me ma'ana ɗagowa in dai ka ɗaga gocinka ne kawai kamar ana ba za a kira shi ɗagowa ba haka ɗagowa daga sujada yana nufin ka ɗago ka daidaita a zaune sannan ka koma wannan farilla ne sawa'un an ambaci ɗagowan daban zaman daban ko ko ɗagowan kawai aka ambata ba ambaci zaman ba kamar da muka ambata malam ya ambata yanzu anan ya takaita iya ɗagowan bai ambaci zaman ba tsakanin sujada guda biyu والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام ما لا يتي دزما دغ زمن قرشي غرغدون سلما دغ زما أتكين زمن قرشي غرغدون سلما wannan ma ina fatan an fahimce shi zaman farko nan zaman da malam yake nufi yana nufin zaman tahiya na ƙarshen sallah idan sallah asuba ce bayan ka kammala raka'a biyunka ka kammala sujada ta biyu a raka'a ta biyu za ka yi zaman tahiya to a wannan zaman maganar malam take idan sallah azhar ce ka kammala raka'a hudun ka kai zaman tahiyar raka'ar ƙarshe a wannan zaman maganar malam take in sallar magariba ce ka kammala raka'a uku ka kai zaman tahiya zaman da za ka yi tahiya ka yi sallama na ƙarshe wannan zaman a wannan zaman magana malam take ba dukkanin zaman ba malam yake nufi zaman tahiya ko na farko ko na biyu idan sallah mai tahiya biyu ce duka wannan yana cikin sunnoni ne ba cikin farillai zaman tahiyar shi sa idan mutum ya zarce daga raka'a biyu ya miƙe zuwa ta uku zancen da ya fi shahara ma wajen malaman fiqhu ko ya tuna bayan ya rabu da ƙasa ba zai dawo ba mun yi wannan da ko ahlan me yasa ba zai dawo ba saboda ya tafi ne zuwa ga tsayuwa tsayuwan nan kuma farilla ce ba zai dawo zuwa ga zaman nan ba zaman kuma sunna ne da haka ba zai bar farilla ya dawo sunna ba wannan yasa suka ce in ya riga ya rabu da ƙasa kawai ya ci gaba saboda tsayuwa ta fi zaman wato ƙarfin hukunci to da wannan zaman na farko da zaman na biyu dukkanin sunnoni ne sai dai na farillar malam ya ce gwargwadon sallama wato iya gwargwadon zaman da za a yi sallama a cikinsa shi wannan farilla ne abin da malam yake so ka fahimta shine ba a sallama sai a zaune shine kawai abin da ake so ba a sallama sai a zaune wannan zaman da za ka yi sallama a cikin nasa shi iya iya wannan zaman farilla ne wato ka koro tahiyyarka at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu har karshe kai addu'o'inka da za ka yi duka ka kammala duk kana zaune wannan duk sunna duk zaman sunna ne amma assalamu alaikum wa rahmatullah wannan farilla ne daidai lokacin da za ka yi wannan ka karanta wannan sallamar kana zaune iya wannan zaman farilla wala Allah ya ɗauke ka sakan biyu ko uku ko hudu to shine bi qadarin salami shi fa yace wal julusu min al jalsati al akhira da zama daga cikin zaman karshe kaga kenan ba dukkan zaman karshen ba da zama daga cikin zaman karshe bi qadarin salami na gwargwadon sallama wannan farilla an fahimci shi insha Allah wassalamu da ita kanta yin sallama farilla ce sai malam yace al mu'arrafu bil alif wal lam amma sallama mai ma'arifa wacce take da alif da lam assalamu alaikum wa rahmatullah banda wata sallama ba wannan ba ba za ka ce ba salamun alaikum balle salamu alaikum ko salamu alaikum da babu su salamun alaikum da akwai ta amma ba a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama da ita ba haka anan farillar ba ma'arifa ce farillar ba a yin sallama ce farillar da a ce mutum da ce salamun alaikum za a ce ya sauke farali ya yi sallama sai dai kuma ya bar abin da ya kamata abin da ya kamata shi ne ce assalamu alaikum da ma'arifa assalam ba salamun ba shine abin da malam yake ne don haka shi wannan sallama din al-mu'arraf bil alif wal lam wanda yake da ma'rifa da alif da lam wa tuma'ninatu malam yace da nutsuwa wannan nutsuwar duka waɗannan abubuwan da malam ya jero a jere suke a sallah tun daga niyya ita ake fara ba sai kabbarar harama tsayuwa don kabbarar harama karatun fatiha tsayuwa don karatun fatiha ruku'u dagowa daga ruku'u sujada dagowa daga sujada sai kuma zama gwargwadon sallama sai yin sallama amma tuma'anina wal i'tidalu da daidaito to su kuma waɗannan a cikin sallar gaba ɗaya a cikin sallar gaba ɗaya ake bukatar su da zaran ka fara sallah to ka nutsu a cikin sallarka kar ya zama kana tsaye amma kuma kana soshe-soshe ko kana kalle-kalle ko kana fure-fure ko kana kaɗa kai ko idonka yana kalli can ya kalli can ka wurga can ka wurga can wannan duk alama ce ta babu tuma'nina ba nutsuwa kar ka yi ruku'u kana zaƙami kana bankara ƙafafunka kana ɗaga sun kana sunkuyawa ko kana bawon su irin da wasu suke yi in ya ruku sai ga kamar an sa maka shock zoba sai ga yana haka yana haka yana haka har ya gama ruku'un kuma hakan yake sai kawai ya dago a haka kaga bai nutsu ba ko kai sujada kana shura kafafu ka shura kafar gaba ka shura ta baya kana buɗe hannaye kana matsawa kana fuffuke da hannayenka a jikin karkarinka duk wannan za ka ga waɗansu suna yi ko ga ya shimfiɗa hannayen ya sake ɗago su ya sake shimfiɗa su yana sujada duk wannan rashin nutsuwa ne ko kuma ya zauna zaman tafiya amma yana susa ko kuma zaman shi kansa ya gurmuɗa can ya gurmuɗa can bai tsaya ya nutsu ba har ya gama karanta tahiyar to wannan duk rashin nutsuwa ne a cikin sallah in mutum shiga sallah ya nutsu kuma idan mutum ya rasa wannan nutsuwar tunda tana cikin farillai to kwata-kwata ba shi da sallah ne Allah ya ce wa kumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah kuna masu nutsuwa kuna masu shiga taitayinku kuna masu tsit shine qanitin shi yasa ya dauki ma'anar nutsuwa ya dauki ma'anar barin magana saboda mutum ya riga da ya gama zama tsit da gabansa tsit da harshensa tsit da kunnensa shine wa qumu lillahi qanitin al-i'tidal kuma abin da yake nufi shine ka kasance akan kirar da Allah ya maka ka kasance akan gabbanka da Allah madaukakin sarki ya kera maka kowace hai'a kowace kama da ake son a ganka da ita a cikin wani yanayi a sallah to ka zo da wannan kamar kowace gaba tana mahallin da ya dace a ce anan take wannan shi daidaito daidaito na nufin feta gaɓoɓi idan kana tsaye to abin da aka sani shine kai dai lafiyayye wanda ba falmaɗaɗɗe ba wato haka kake a tsaye kyar to kar ka zoɓe kafar ka ɗaya ka take ɗaya kar ka karkata kanka alhalin za ka iya tsayar da shi a tsaye to kar ka karkata shi gefe ba daidaito a ciki ko ka zobe kafaɗinka ba daidaito a ciki wannan a tsaye kenan in kai ruku'u ana son hannayenka hannunka na dama ya danki gwiwarka ta dama hannunka na hagu ya danki gwiwarka ta hagu kana mai baza tafin hannunka kan gwiwoyin ba kana mai kama cinyoyinka ba kana mai baza tafin hannunka kan gwiwoyin ka kama su sannan gadon bayan ka ya daidaita kunkuminka ya lankwata kanka ya miƙe kunyoyinka su ma su miƙe kar ka zo ka yi ruku'u yoyinka su ciki gadon bayan ka ya doro kanka ya sunkuya can ƙasa ko ya ɗaga sama babu daidaito a nan ana son komai ya daidaita ai kowa san daidaito to haka in ka ɗago a samu nutsuwa a samu daidaito nutsuwa shine babu mai babu yawan motsi daidaito shine kowace gaba ta tsaya a yadda take in kai sujada ma a samu nutsuwa a samu daidaito nutsuwa shine babu wata harka sannan kuma daidaito kowace gaba ta kasance a yadda ya dace a same ta in ka ɗago ka zauna ma haka a samu nutsuwa a samu daidaito sai zama ita nutsuwa da daidaito suna shiga ko ina ne cikin ayyukan sallah to shi sa malam sai kawo su a ƙarshe to wannan su ne abubuwan da malam ya kawo sai dai waɗansu suna ƙara kamar da nace muku da zama tsakanin sujada guda biyu daga cikin farillai sannan kuma wasu suna ƙara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin farillai to da suka ce annabi alaihi salatu wassalam bai taɓa yin sallah ba tare da wannan salati ba a cikin tahiya don haka suka ce farilla ne a samu wannan salati kuma bai kamata mutum ya yi sallarsa har ya idar da ita a ce bai yi salati ba za ka shi sa imamu shafi'i shi a wajensa farilla ne a samu salati ko a tahiyar farko ko a tahiyar ƙarshe idan ya yi a dukkan tahiya guda biyu to ɗaya suna ɗaya farilla idan ya yi a tahiyar farko to ko da bai yi a ta ƙarshe ba ya sauke faralli idan ya yi a tahiyar farko ya yi a ta ƙarshe to ta farko ta sunna ce ta ƙarshe kuma ita ce ta farilla amma imam malik bai sanya salati daga cikin farillan farillan sallah ba malam yake wa amma sunanin salati amma su kuma sunonin sallah fa isna ashara fa isna ashara su kuma su goma sha biyu ne السورة بعد الفاتحة ما لا sura karatun sura bayan fatiha. wannan shi ne abin da ya shahara saboda galibi annabi sallallahu alaihi wasallama sura yake karantawa galibin sallolinsa kowace raka'a sura guda yake karanta mata sukuto sawa'un wannan sura gajeruwa ce ko doguwa ce to shi sa abin da ya fi shahara shine sura to amma abin da duk yake alkur'ani ne a bayan fatiha to babu laifi idan mutum ya karanta shi a matsayin sura babu saɓani tsakanin malamai ijma'i ne na malamai cewa duk abin da mutum ya karanta a bayan fatiha na alkur'ani sawa'un sura ce sukufin ko wani abu ne na wata sura to ya maye wannan ya maye gurbin wannan karatun sura da ake faɗa shi yasa wasu in sun zo ambaton karatun sura sai su ce karatun sura da makamancinta wato sura ko wani abu wanda ba sura ba amma dai za a yi karanta sura sai sa wasu kuma suke son idan mutum ba zai karanta sura ba zai karanta wani abu na alkur'ani to ya karanta gwargwadon mafi karancin sura alkur'ani mafi karancin sura alkur'ani ita ce sura da take da aya uku don haka to ya karanta mafi karanci aya uku ko da ba sura kamila zai karanta ba to a samu aya uku shine mafi karancin abin da wato sura ta kunsa a cikin alkur'ani to amma dai na ambata muku cewa babu sabani kan cewa ko ma meye mutum ya karanta ko aya ɗaya ce mutum ya ɗora akan fatiha abin a cikin sallah to wannan ba zai cutar da shi ba malam ce a suratu ba'da al-fatiha ta sura bayan fatiha ba a yin sura kafin fatiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawwama yana yin sura ne bayan ya kammala karatun fatiha haka duk wanda ya karanta sura kafin fatiha ya zo da bid'a ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba da zai yi sura sannan ya yi fatiha ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba saboda ai wannan wani wani abu ne ya zo da shi wadda bai taɓa cikin sallar ba amma kuma wato ya taɓa wato tsarin sallar yadda aka same ta shi cikin sallah an farlanta a samu fatiha kuma a samu sura amma ba a farlanta cewa sai an yi sura a sai an yi fatiha sannan a yi sura ba da haka matukar ya zo da fatiha to sallar shi ta yi sawa'un ya gabatar da sura kafin fatiha ko kuwa sai bayan fatiha sai bayan fatiha ya sura idan ya sura bayan fatiha to ya zo da sunna yadda annabi sallama ya dawwama yana yi sannan kuma ya fita daga saɓani idan kuma ya yi sura kafin fatiha sannan ya yi fatiha ya zo da bid'a sannan kuma shin zai yi sujjada kabli ko ba zai yi ba jama'a an fahimta saboda ai wasu suna ganin idan mutum ya yi sura kafin fatiha sai ya yi fatiha to yanzu ana bisa sura tunda zai yi fatiha sai ya ruku shi a ganinsa a ɗauki wacce sura da ya fara yi kafin fatiha to wasu malaman suka ce bai yi sura ba kawai bai yi sura ba ta haka ya ɗauki sura ya sa ta ba a gurbinta ba ya yi ƙari ya yi sujjad ya yi ruku'u bai yi sura ba ya yi ragi wa man naqasa wa zada sajada qabla salami wanda ya ragi ya kare to ya kabli to kaga kenan mutum ya ɗebo rikici idan ya ce zai karanta sura sannan ya yi fatiha haka ana sura ne bayan fatiha in mutum ya haka ya zo da sunna kuma ya tafi daga saɓani malam ya ce السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة بايم فاتحة ركعة فرقو والثانية ركعة بيو وانا أقوى تصلى إن بيون تي شيكنا كمار أصبع إن هدو تي تو sai ya jira abin da za a ce a sauran in mai uku ce kamar magariba shi ma sai ya jira ya ji abin da za a ce a sauran walƙiyamu laha da tsayawa don karatun surar wannan shi ma suna ne shi sa malikiya suka ce ana yin sujadar rafkanuwa ne idan an bar wani aiki a sallah da ya kai sunna guda biyu ko kuma sunna guda ɗaya amma mai ƙarfi idan sunna ce ba mai ƙarfi ba to sai sun zama biyu i sama idan sunna ce mai ƙarfi ko guda ɗaya ma idan an bata za a yi sujada amma kun sani mun ya gabata a halari ba a sujada ƙabli ko ba'adi idan an bar farilla kamar yadda ba a sujada ƙabli ko ba'adi idan an bar mustahabbi za mu zo mu karanta mustahabbai mu gani haka nan yanzu tsayuwa don karatun sura suna ne idan ka hada da karatun sura ya zama sunna guda biyu shi sa wanda ya bar sura yake yin kabli saboda ya bar abu biyu ya bar karatun surar ya bar kuma tsayuwa don karatun sura wa sirru da sirrantawa fi ma yusarru fihi cikin abin da ake sirrantawa a cikinsa wal jaharu da bayyanawa fi ma yujharu fihi cikin abin da ake bayyanawa a cikinsa to su wannan da sirrantawa da bayyanawa kowannensu suna ce mu'akkada mai ƙarfi ba haka shi yasa wanda ya juya sirrantawa ya mai da shi bayyanawa za a ce ya yi daɗi a sallah zai yi ba'adi wanda ya juya bayyanawa ya mai da shi sirrantawa za a ce ya yi rage a sallah zai yi ƙabli amma dukkanin sunnoni ne wannan duka muna magana akan yadda mazhabar malikiya take amma amma a wasu wasu mazhabobin kamar hambaliya ba su amince da cewa sirrantawa da bayyanawa daga cikin sunnoni kadai ba sun dauke su manya-manyan abubuwa da haka nan a wasirru fi ma yusarru fi da sirranta cikin abin da ake sirrantawa sunna ne kamar raka'a rakawoyi hudun azhar da la'asar da raka'a ɗayan magariba ta ƙarshe da rakawoyi biyun ƙarshe na sallar isha wal jahru fi ma yujahru fi da bayyana cikin abin da ke bayyana cikin sa kamar raka'a biyun asuba da kuma raka'a biyun farko na magariba da raka'a biyun farko na sallar isha wanda wannan ya sa malamai suka ɗauki sirrin sirrantawa da bayyanawa a cikin salloli suka ce sallolin da ake yin su da rana idan ana fitri ne kenan na farillai dai ga su sun zo su ta hanyar wahayi ga yadda ake bayyanawa ga yadda ake koyewa amma sallolin nafila fa sai malamai suka ce sallolin yini za a sirranta su sallolin nafilin dare za a bayyana karatu in rana ta faɗi mutum zai yi nafila to an fi son ya bayyana karatu idan kuma rana ta fito mutum zai yi sallah to an fi son ya ɓoye karatu saboda la'akari da da haka da in kun kula sallolin rana gaba ɗaya ake sirranta su a zahar da la'asar gaba ɗaya ba raka ko ɗaya ba bayyana ba amma rana tana faduwa magariba ta yi sai aka ce a bayyana biyu isha ma aka ce a bayyana biyu mala yace kullu takbiratin sunnatun illa takbiratul ihram kowace kabbara sunna ce in banda kabbarar harama kabbarar harama ya gabata cewa ita farilla ce fa innaha fardun ita kan dama farilla ce ya gabata kama ta kaddama kamar yadda ya gabata shi kenan ina ta faɗa shi ma yana faɗa wa sami'a Allahu liman hamidahu lil imami wal munfaridi mala yace da kuma faɗin sami'a Allahu liman hamida tunda shi in an faɗi kabbara to shi kuma lafazin sa ba na kabbara bane da haka shi ma akwai bukata a ware shi a faɗe shi in ban da haka ba duka shi yana ɗaukan hukuncin kabbara ne shi yasa wasu malaman suka ce da a ce mutum zai yi ruku'u sai ce sami Allahu liman hamida da zai ɗago sai ce Allahu akbar to bai ko ɗaya ba eh kamar da muka faɗa a baya cewa wanda ya sura kafin Fatiha za a irga shi a matsayin da ya yi sura ba kenan yanzu da zai ruku'u ce sami Allahu liman hamida ai ba gurin bane da zai ɗago ya ce Allahu akbar ai ba gurin bane to bai yi ba haka yanzu wannan mutumin zai yi kabli ya yi ragin sunna biyu ya bar kabbarar ruku'u da kuma zikirin ɗagowa daga ruku'u faɗin sami Allahu liman hamidahu lil imami ga liman wal munfaridi da mai sallah shi kaɗai dama mutum uku ne masu sallah kacal mutum uku ne ko yawwa da liman da mamu da mai sallah shi kadai al'imamu wal ma'amumu wal munfaridu akwai hukunce-hukuncen da suke haɗa su akwai hukunce-hukuncen da suke raba su daga cikin hukunce-hukuncen da suke raba su a malikiya shine faɗin sami Allahu liman hamidahu a nan malam da ya ambaci liman ya ambaci mai sallah shi kadai yana nufin mamuci ba zai ce ba sami Allah liman hamida mun yi batu akan wannan gaba cikin littafin ahlari don haka ba bukatar mu ƙara tsawaitawa anan wal junusu al-awwal da kuma zama na farko zaman farko والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني da abin da ya karu shine azza'id abin da ya karu ala qadarin salami akan gwargwadon sallama min aljulus thani na zama na biyu wato nan abin da malam yake nufi duk da kun fahimta shine zaman tahiya na farko da zaman tahiya na biyu ga sallar da ake mata tahiya biyu duka waɗannan zama suna daga cikin sunnoni ba sa daga cikin farillai yanda za ka samu kamar hambaliya duka su farillai ne abin da muka ambata a sirranta da bayyanawa kuma su ma a wajensu kuma ana musu sujudar rafkanwa farillai ne amma ana musu sujudar rafkanwa saboda sun bambanta tsakanin rukunai da farillai wancan manya-manyan da muka ce farillai a malikiya su rukunai ne a wajensu ake cin musu farillai kuma ƙasa da rukuni ne a wajen matsayi a nan zama na tahiyar farko da zama na tahiya ta biyu da malam in ya so zai ce da zama na farko da na biyu in ban da gwargwadon sallama amma sai wani zagaye ya ce da abin da ya daɗu akan gwargwadon sallama na zama na biyu wani lokacin yakan hana yakan hana bakin ɗalibai fahimtan abin saboda maganar ta ɗanyi wani faɗi sai abin sai ya zama kamar wani kamar wani abu ne mai wahalar ganewa alhalin kuma ba wani wahala a ciki da malam cewa ya ce kawai da zama na farko da na biyu in ban da gwargwadon sallama amma abin da ya daɗu akan gwargwadon sallama na zama na biyu sai ka tunaninka nesa to kamar yadda na bayani a baya lokacin da malam ya ambaci farilla daga cikin farillai na zama gwargwadon zaman da ake sallama a cikinsa. sa cewa mutum idan zauna idan ya zauna a tahiyar ƙarshe karatunsa na tahiya da salati da zai yi duka da addu'o'i da zai yi yana zaunen nan duka wannan suna ne shine za'id din da malam yake nufi anan az-za'id abin da ya dadu cewa abin da ya dadu nan kalma ce da za ta batar da mutum sai kai tsamanin dadin dan kadan ne ba kadan ba shine ma duk zaman ne ma gurgudan sallama shine abin da ya dadu ko haka ba yawa da haka duk zaman da ba a cikinsa kai duk zaman da ba a cikinsa ne ka ambaci sallama ba to sunna ne التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام على النبي كذا كذا كذا كذا كذا har ka je ka Allahumma kaza kai addu'o'in kai komai duk kana zaune ba sai lokacin da zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to iya wannan lokacin da zaka faɗi haka kana zaunan shine wannan zaman farilla amma abin da duye da duwar da ka bari a baya na zama sunna ne shine faɗin malam wazza'idu ala qadari salami da abin da ya ƙaru akan gwargwadon sallama min aljulus sani daga cikin zama na biyu ga sallah mai zama biyu mala yace wa raddul muqtadi ala imamihi salama da maidawan mai koyi wa almuktadi mamu wani lokacin suna ce masa mamu wani lokacin suna ce masa almuktadi da almamumu da almuktadi da almasbuku duk sunayen mamu ne waradul muktadi da mayarwan mamu ala imamihi walimaminsa assalama sallama wannan sunna ne mamu mai walimaminsa sallama wa kadhalika radduhu ala man ala yas ala man ala yasarihi in kana ala yasarihi ahadu haka nan maidawansa ga wanda yake hagun dinsa in kana ala yasarihi ahadun idan a hagun dinsa akwai wani a malikiya sallama iri uku ce ko sallama ta farilla ta farko ta sallamewa daga sallah akwai sallama ta mayarwa liman akwai sallama ta mayarwa da ke hagu sallama ta farilla ita ce wacce ake bayyana ta bayyana ta sunna ne amma sallama da ba ta farilla ba sauran sallama guda biyu to su mustahabbi ne a sirranta su in ka ce assalamu alaikum ta sallama daga sallah to wacce za ka mayar wa liman a sirranta za ka mayar masa wacce za ka yi wani haguna idan a haguna akwai wani a sirranta za ka yi masa duka wannan kamar da muka yi ahalari abin da ya tabbata a sunna ba raba ɗaya biyu abin da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi shi da sahabbansa wajen sallama a sallah shi ne sallama biyu annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana juya fuskar shi dama har sai na bayansa sun kalli hasken kumatunsa ya yi sallama yana mai juya fuskar shi ta hagu har sai mamu na bayansa sun kalli hasken kumatunsa na hagu yana mai yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah amma ba a ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana miƙa sallama gaba gare shi ba ba a ga kuma sahabbai suna miƙa sallama ga annabi alaihi salatu wassalam ba sannan kuma mai da sallama hagu ba ya da alaƙa da akwai wani a wajen ko babu ko kai kaɗai ne kake sallah abin da aka ga annabi sallama yana yi kenan sallama guda biyu a wai ga dama a wai ga hagu sawa'un da liman ko ba liman sawa'un da wani a gefe ko ba wani a gefe wannan ita ce sunnar yin sallama a sallah Allahu a'lam mala yace wa sutratu lil imami wal fadh in khashiya an yamurra ahadun bayna yadayhima da sutura lil imami wal fadh ga liman da mai sallah shi kadai in khashiya an yamurra ahadun bainahuma baina yadayhima idan sun ji tsoron wani zai iya wucewa ta gabansu a nan ma malam ya ambaci mutum biyu cikin masallata ya fi mutum ɗaya wato wannan mutumin da malam ya bari shine wanda ya bari a wancan batu na wato faɗin sami Allahu liman hamida shine mamu mamu shi ban da shi dangane da maganar sutura matuƙan limaminsa yana da sutura kai ko limaminsa ba ya da sutura shi tasa ba za ta yi masa amfani ba in dai an wuce ta gaban limaminsa duk da yake da liman to suturan limaminsa ita ce sutura suturarsa muna cewa sutura ba sutura ba an ce sutura tufafin da ake sutura laura da shi in an ce sutura kuma shine wani abu da ake sanyawa a gaban mai sallah wanda yake shiga yake zama shamaki tsakanin mai sallah da masu gittawa ta gabansa ana son mai sallah ya ajiye wannan sutura a gabansa wadda kaurinta ya kai goron mashi sannan kuma tsawonta aƙalla tsawonta ya kai bayan siddi na na na raƙumi ko na doki bayan siddi da abin da ake jinginuwa da shi din tsawon sa ya kai haka wasu malaman suka suna cewa ya kai zira'i amma bayan siddi ai bai kai zira'i tsawo ba wannan kuma shine abin da yake a hadisi wal yaj'al bayna yadayhi mithla muqharati ar-rahl ya sanya a gaban shi gwargwadon wannan bayan sirdin na abin hawa ya tabbatar da cewa ya ginda ya sha gabansa idan mutum babu wannan a gabansa to in mace ta wuce baliga ko jaki ya wuce ko bakin kare ya wuce sallan mata wargaje gaba daya idan wani daban kuma ba cikin hukun nan ba ya wuce to idan ya zama laifin na mai sallah ne to zai ɗauki zunubi idan kuma laifin na mai wucewan ne to shi zai ɗauki zunubi saboda annabi alaihi salatu wasallam na cewa mai wucewa ta gaban mai sallah a ce ya tsaya tsawon shekara arba'in ko kwana arba'in ya fiye masa alkhairi akan ya wuce ta gaban mai sallah haka wannan sutura ga mai sallah shi kadai lazim dole ne matukar kamar yadda malam yace ya san cewa za a iya wucewa ta gabansa amma ya san cewa har idan da sallah ba a hanyar mutane bane ba wurin wucewa bane sai ya bari bai sa ba to wannan shura abin tuhuma bane amma ya san cewa wurin wucewa ne za a iya wucewa ko da ba wurin wucewa bane amma akwai akwai yiwuwar ba a wuce wannan dole ya sa sutura hakan nan liman shi ma zai sa sutura amma ma mu suturan limamin sa ita ce sutura don haka ita yi liman yana jan mutane sallah yana da sutura a gaban shi sai wani ya ratsa ta tsakanin sahu babu komai saboda ai kuma mu ba ruwanku suturan limamin ku ita ce suturarku don haka dan wani ya wuce ta gaban ka kana sallah kana mai mamu kuma limamin ka ka san yana da sutura to babu komai amma in ka san limamin ka baya da sutura wani zai wuce ta gaban ka ba za ka bar shi ba saboda ai babu babu garkuwa a gaban limamin ka malai to amma fa za'ilu salati fa asharatu amma mustahabban sallah su goma ne kun ci goma kuma wai haka ina gaggawa saboda kar mu bata lokaci mu samu mu gama su sai sa ba wani ambatan dalilai ba a gudan malam ya ce wa amma fada'ilu salati fa asharatu amma mustahabban sallah su kuma su goma ne raf'ul yadaini daga hannaye biyu inda takbiratul ihrami yayin kabbar harama kun ga yadda daga hannaye kuma hukuncin su yazo mutum yana iya ya daga kafin ya kabbar yana iya dagawa tare da kabbar yana iya dagawa bayan yayi kabbar duk wannan babu abin a ciki ba a yi ba a ciki وتطويل قراءة قراءة الصبح والظهر da kuma tsawaita karatun sallar asuba da kuma karatun sallar azhar wannan sunna ne a mustahabbi ne yayin da a wasu mazhabobin sunna ce mai ƙarfi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsawaita sallar asuba haka yana tsawaita sallar azhar sahabbai suna cewa annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi yana shiga sallar azhar wani a cikin mu ya je shi ya biya bukatarsa a baki'a ya dawo ya zo shi ya shiga masallaci ya samu annabi alaihi salatu wassalam bai yi ruku'u ba daga raka'a farko ta sallar azhar wa taqsiru qira'ati al-'asr wal maghribi da kuma gajarta a sallar la'asar da kuma sallar magariba su kuma mustahabbi ne karatunsu ya zama an gajarta shi sallar la'asar da sallar magariba in ban da jifa jifa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan tsawaita amma ba shi ne abin da ya fi yawan yi ba abin da ya fi yawan yi shi ne takaitawa wata wasu isha da kuma tsakaita isha tsakaita isha da annabi sallama yake cewa mu'adu dan jabal baka karantawa baka karanta su halateka da su shamsu duhaha a sallar isha kunga sune kenan takaitawa shi yasa malaman fiqhu suka dauki sauran alqur'ani suka kasa su zuwa kashi uku sai suka dauko daga sautul hujurati daga nan suka dauka mafi tsawon su suratul hujurati irin su hujuratin irin su ar-rahman irin su waqi'a irin su waye da sauransu waɗannan su hadid su qarsami'a da sauran suna cikin dogi dan tsakatsakin su suna idan suka sauko su suratul qiyama suratul insan mursalati wannan tsakanin mudassir muzammil kul uhiya inna inna arsalna nuha da sauransu waɗannan su ne matsakaitan su sannan kuma sai kuma gajerun su su ne irin su halataka hadithul gashiya su ne irin su su duha irin su da sauransu wal asri da sauransu وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي da faɗin rabbana wa lakal hamdu ga shi almuktadi wato mai koyi wal fadli da mai sallah shi kadai to anan kuma malam ya ambaci mutum biyu nan ma banda mutum daya amma ya canza a da can an wurare guda biyu an ambaci liman ne da mai sallah shi kadai yanzu kuma an ambaci mamu da mai sallah shi kadai an cire liman wajen faɗin rabbana wa lakal hamdu amma shi ma abin da ya tabbata aka same shi a sunna lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd ku ce rabbana wa lakal hamd to malikiya sun yi riko da wannan umarni cewa liman shi zai ce sami Allahu liman hamida mamu kuma su shagala da rabbana wa lakal hamd amma wasu malaman suna ganin annabi sallama yana cewa sami Allahu liman hamidahu a matsayinsa na liman kuma a matsayinsa na mai koyar da sallah don haka kuma ya ce ku sallah kamar da kuna yin sallah da haka suka ce tunda nasu ce a yi sallah irin yadda yake sallah to yanzu idan yake sami Allahu liman hamidahu ma to mamu ma zai faɗa sannan ya ce rabbana wa lakal hamd kamar yadda kuma annabi sallama in yace sami Allahu liman hamidahu in ya miƙe yana cewa rabbana wa lakal hamd haka liman ma zai faɗa sai zama yana abubuwa guda biyu liman zai faɗa mamu zai faɗa sai dai mamu ba zai faɗa ba sai liman ya faɗa lokacin ya ɗago mamu sai shi ma ya ɗago yana cewa sami Allahu liman hamida yayin da liman shi kuma ya shagala da faɗin rabbana wa lakal hamd da sauran addu'o'i ya tsaye sannan mamu shi ma in ya kammala sai ya faɗi rabbana wa lakal hamdu da sauran addu'o'i kafin limamin sai ya tafi zuwa ga sujada wa tamin al imam fi sirri faqat mala yace da amin din liman asirance kadai wato nan da mala yace ma amin din liman nan ya nuna maka banda sauran mutum biyu kenan wannan hukuncin bai shafi sauran mutum biyu ba mutum biyu sune mamu da mai sallah shi kadai da mamu da liman kawai ake ana cewa amin ga liman a sirrance kadai yadda hukunci yake an san cewa ai duk mai sallah in ya karanta fatiha zai ce amin to amma wai idan karatun a bayyana liman ba zai faɗa ba idan liman ya ce wala dallin a sirrance ai shi ya san ya faɗa na haka shi bai amin ɗinsa to na maina shi ya kada shi ya rawa na oh to wa tasbihu fi ruku'i was sujudi da tasbihi a ruku'u da sujada tasbihi sananne subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim a ruku'u subhana rabbiyal a'la a sujada ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi shi ma riwaya ta zo subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi da kuma sauran tasbihi da yazo shi wa ta'minul imam fi sujudi faqat idan liman ya yi karatu a bayyane ya ce wala dalin to anan tun da mamu suna ji to ba zai ce amin ba wai sai sauran mamu ce amin amma tun da ya tabbata a sunna an ji annabi sallama yana cewa amin to kenan liman ya ce amin ko da a bayyane yake karatunsa sannan akwai hadisi idan ammanal imamu fa aminu idan liman ya yi amin kuma ku yi amin wal da yin kunuti wannan kunutun wa huwa shine Allahumma inna nasta'inuka ya Allah muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika muna masu imani da kai wa natawakkalu alaika muna dogaro a gare ka wa nusni alaika alkhaira kullahu muna yaba maka muna maka yabon alkhairi gaba ɗayan yabo nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba ma butulce maka wa nakhna'u laka ya Allah muna kankan da kai a gare ka wa nakhla'u muna kuma kwabewa wa natruku mu bar man yakfuruka duk wanda ya kafirce maka Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bautawa wa laka musalli kuma don kai muke sallah wa nasjudu muke sujuda wa ilaika nas'a ya Allah gare ka muke sa'ayi muke kaiwa da komowa gare ka muke tafiya wa nahfidu gare ka muke gaggawa narju rahmataka muna fatan rahamarka wa nakhafu azabaka aljidda muna jin tsoron azabarka mai tsanani inna azabaka bil kafirin mulhiq lalle azabarka mai riska ce ga kafirai mala ya ce wal kunutu shi wannan kunuti la yakunu illa fi subhi baya kasancewa sai a sallar asuba khassatan kadai wa yakunu qabla ruku'i kuma yana kasancewa ne kafin ruku'u wa huwa sirrun shi kuma a sarrance ake yin sa to wannan haɗin da malam ya masa shi ya ƙara kwandemin ɗin kunutin saboda wannan haɗin wannan haɗin babu babu shi a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba a same shi ba ba a rawaito ba ko ta hadisi mai rauni ya yi wannan haɗin wato a sallar asuba wannan lafazin da kuka gani an karanta na farko tukuna wannan lafazin sannan a sallar asuba biyu kenan ba kaɗai kaɗai sannan kuma kafin ruku'u sannan kuma a sirrance kaga kunutun annabi sallallahu alaihi wasallam iri biyu ne ko dai kunutun nazila na wata masifa da ta faru wadda ya taɓa yi yayi wata yana kunutu Allah ta'ala ya dakatar da shi wannan kuma a sallolin farilla yake gaba ɗaya ba sai asuba ba sannan a bayyane yake sannan sai ya ɗago da garku jama'a an fahimta yawa a kowace sallah yana yi ba wai ya jera ne asuba azhar la'asar magariba isha dindindin yana yi ba a'a amma a kowace yana in ta kama yayi zai yi a kowace wannan ana ce masa kunutun nazila shi kunuti ne na wata masifa in ta samu musulmai to suna iya yin sa har gobe ko da sallar juma'a ce kuma ana yin sa ne bayan an dago daga ruku kuma a bayyana mamu suna cewa amin kuma wannan matsalar ita ake faɗa ba Allahumma ina nasta'inuka ba kenan dai ba wannan bane kunutu nabi da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shine kunutun kunutun wutri kunutun wutri wanda yake yin sa a raka'ar wutri ta ƙarshe kafin ruku'u nan ma a bayyane ya karantar da jikansa Hassan dan Ali dan Abi Talib a irin wannan kunuti yace Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita zuwa karshe kuma ba wannan ba don haka idan shine kawai kunuti biyu da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce don haka idan aka ce kunuti kuma aka ce asuba kadai kuma wannan addu'ar Allahumma inna nasta'inuka kuma a sirrance kuma kafin ruku'u to wannan haɗin shine sai ka samu ba shi da asali ubangiji ta'ala ya yi musu rahama wata shahudu sunnatun tahiya sunna ce wa lafzuhu lafazinta attahiyatu lillahi za mu haƙura da tahiyan nan ba sai mu tashi wa tashahudu sunnatun eh saboda malikar abikar mai nisa da yawa lokacin mu ya riga ya tafi abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim annabi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salamu al-atamman al-akmalani ala an-nabiyil mustafa al-amin wa ala alihi wa sahbihi kulli ma yamin wa man sara ala nahji min al-din gabanin na amsa tambayar da aka yi min wani tambihi idan muka kula wannan kunutu da muka tsaya akan da muka ka da muka tsaya akan sa wanda yazo a malikiya idan mun kula zamu ga malam ya irgo farillai ya irgo sunnoni sai da yazo mustahabbai sai ya ambaci kunuti wannan ishara ce zuwa ga rauninsa a wajensu su ma jama'a an fahimta yawa su ma a wajensu inda a ce matsayinsa ya kai ya tabbata da a suna za su saka shi wani lokacin malikiya Allah ya musu rahama ba wai sun jahilci abu ba ne ko wai hadisi ne bai iso su ba ko kuma kaza a'a akwai waɗansu ƙawa'id wadda suke gina hukunce-hukunce a kansu abu ko da ba shi da aya ba shi da hadisi musamman mutan madina imam malik ya ga suna yi to zai riki wannan abu saboda kwaɗayin kusacinsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ba za su ɗoru akan abu kuma ba gada suka yi daga ma'aiki ba alaihi salatu wassalam haka wannan uzuri ne mai ƙarfi na imam malik to amma wani lokacin su da kansu sukan tsargu sai su jefa abu a gurin da sun san cewa rashin riko da shi ma ba komai ba ne yanzu irin kunuti sai suka kawo su cikin mustahabbai a wani wuri ma kamar a halari idan ba ku manta ba malamin ahlari ya kawo daga cikin misalan da ya kawo wanda ba a musu sujudar rafkanuwa ya kawo barin kunuti wanda ya bar kunuti ba zai sujudar rafkanuwa ba kuma in yayi sallarsa ta ɓaci saboda kunutin matsayinsa girmansa bai kai idan an bar shi a masujada ba na yi wannan tambihi ne saboda mu dinga bibiyan irin waɗannan hukunce-hukuncen da sanin matsayinsu a wajen waɗanda suke da fahimta irin haka. Wani lokacin mukan ɗauki ilimi har mu shige wadda ya koya mana. A kan ƙunutun nan sai gana jijiyar wuya. Tun ya ce shi ba zai yi sallah a masallaci kaza ba saboda ba a ƙunutu. In izala ne ba sa ƙunutu don haka ni ba zan yi sallah a masallacinsu ba. su kuma waɗanda ka koyi kunutun a wajen su sun ce in ba a yi ma ko sujada ba in an yi sujada ma sallah ta ɓaci to da rashin muhimmancin sa to kowane abu in zaka yi wuya a kansa ka yi gwadon hukuncin sa Allahu a'lam ni tambaya na cewa idan an kira sallah an kammala kiran sallah salati za a fara ne ko kuma addu'o'in bayan kiran sallah amsa shine idan an kammala kiran sallah salati ake farawa daga karatunmu da ya wuce na ranar juma'a malam malam ya kawo zikirin kiran sallah mataki mataki har zuwa mataki hudu duk mai kiran sallar yayin da yake kiran sallah idan ya kammala kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai addu'ar da aka tanada don kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma zuwa ƙarshe sannan kuma sai addu'ar da mutum ya ga dama zai yi ta bukatunsa shine hawa hudu kaga kenan idan an kammala kiran sallah abin da ake farawa shine salati sannan sannan zikirin sannan addu'a Allahu a'ala na'am assalamu na'am mm mm ya ce mai hukuncin masu zaman tahiya uku a sallah sai kawo misalin su kamar mai sallah a zahar da ya zo shi ya rasa raka uku ya samu ta ƙarshe tare da liman da ya samu ta ƙarshe da liman ya yi sallama da ya tashi sai ya kawo raka'a ɗaya sai ya zaman tahiya sai ya miƙe kuma sai ya raka'a biyu sai ya dawo sai ya zaman tahiya haka ne kake nufi to wannan dole ne haka zai yi bashi da yadda ya iya wala Allah kawo raka'a ɗaya da yayi da farko ya yi zaman tahiya shine abin da ya zama maka wani iri to ko da ma a ce da ya tashi biyu yayi zaman tahiyar da zai ya tashi kuma ya ɗaya ya sake yin zaman tahiyar yanzu ma dai uku ne don haka haka ne tsarin duk lokacin samun zama da ya tare da liman shine zaman da ya daɗu to shi kuma aiki yin aiki tare da liman kuma ba a lissafa shi daga rafkanwa ba a lissafa shi ƙari a sallah da haka wannan tahiya ukun da yayin ta matsala ko kaɗan zaman da ya da liman bai zama masa ƙari a sallah ba kuma yadda ka faɗa da farkon haka ne daidai idan ya samu raka'a ɗaya da liman ta ƙarshe to idan ya tashi shi ba ya fara sallar ba saura masa raka'a nawa saura masa uku in mai sallah ya zo zai fara sallah ya yi raka'a ɗaya idan ya ƙaro ɗaya mai kamata ya yi ya zauna da haka yanzu shi ɗaya ya yi sauransa ɗaya ya zama wannan zaman da ya da liman ɗin mulga zama ne jefaffe da haka ɗaya zai ƙaro ya cikata da waccan ɗaya sai ya tashi sai ya biyun ƙarshe na a lokacin eh e bayan ikama tace idan an yi ikama maganar da ake tsakanin mutane kafin a tada sallah baya bata sallah amsa shine baya bata sallah ai ba a fara ta ba dama da sai dai a ce ya ba ko zai bata ikama wasu suna cewa idan an yi zance ya tsawaita to ikamar ta baci to amma tsawaitan kamar yaya yin magana tsakanin ikama da kabbara harma baya bata sallah kuma baya bata ikama har sai idan abin ya kai ga wato abin ya kai ga an fita daga sha'anin sallar gaba ɗaya an shiga wani abu daban to wannan zai bata ikamar a sake ta amma dan magana yar kaɗan haka baya bata ikamar balle bata sallah Allahu a'lam sarki malam alaikum
Duk su ɗaya tambayoyin ta guda biyu.
ya ce an yi maganar sallama shin an yi maganar sallama farilla ce to shin ta farkon ce farillar ko kuma har da ta biyu sannan idan mutum yana sallah sai ya sallamar farko kafin ya ce biyu sai alwashi ta warware me ya matsayin sallarsa amsa shine sallama ta farilla ita ce sallamar farko duk lokacin da mutum ya yi sallamar farko to ya sake farali tunda ya zo a hadisi ingantacce annabi sallama ya yi sallama ɗaya idan ka sallama ɗaya za ta kawo ƙarshen sallah to idan mutum ya yi sallama ɗaya to ya sake sali idan ya ƙara ɗayan ya zo da suna in bai ƙara ba sallah sai ya idar da sallah in ma alwala shi ta warware a tsakani ya idar da sallah insha Allah ta'ala na musallam na Mm. Mm. ya shiga ce wasu saboda kwaɗayin samun falala da liman idan sun shigo masallaci ana ruku'u sai su yi kabbara daga yadda suke har sai an ɗago sannan sai kuma su yi tattaki tattaki na cikin masallaci sai su shiga cikin sahu mene ne hukuncin sallarsu amsa a nan shine ne irin wannan ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya ji duk duk duk duk ya ji an shigo masallaci da gudu shi wanda ya shigo din irin yadda kafaran yayi sai ya kabbara a baya sai ya ruku'u da ya ruku'u sai ya shiga cikin sahun da ruku'u shi bai jira ma an dago ba da ya san da ya samu ruku'u shikenan kuma sai ya nutsu sai ya tafi a cikin ruku'u ya shiga sahu to shi ya kansa adalci da annabi sallama ya jaddada sallah ce waye yace ni ne kuma shi ba da labarin da kansa yace kun ji kun ji kun ji abin da nayi annabi ya gari yace waye ya ce ce ni ne sai yace to Allah ya ƙara maka kwaɗayi amma kar ka saki ɗayan ku idan bai zo sallah ya tafi a cikin nutsuwa ya sallaci abin da ya samu abin da ya kubuce masa ya cika me abin daga hankali a ciki shi ne ce Allah ya ƙara maka dai amma kar ka sake kaga tunda aka ce kar ka sake to kar wani yayi ka taho kar ka ga an yi ruku'u ka ce kai nan duniya kar a dago kana wugar da takalma kana buguwa a kofa kana daga hankalin mutane a cikin masallaci har gyaran murya ko saboda limamin ya ji kana zuwa kar ya dago to ya zafi haka haka ka tafi a cikin nutsuwa idan liman ya dago ma alhamdulillah ba dai lada kake so ba shin lada kake so ko kuma dama bati kake so don ka san wani ya ɗauki sallah bati ne yana ganin cewa in aka ɗago da garku'un nan bai samu ba an ɗora masa jan gwangwan sai ya zo yana raka a guda amma yanzu ya samu ya samu shortcut bypass ne haka yana ruku'u shi kenan ya gama da wannan abin nan ya ci bati to bati kake nema ko lada in lada kake nema alhamdulillah ko tahiya ka samu matakan liman bai sallama ba ko ta hiya ka samu ka samu ladan jami'i insha Allah sai wasu malamai ma suka ce duk wanda ya fito jami'i masallaci ya zo ya samu an idar da sallah bai dai samu sallah ba amma insha Allah an raba ladan jami'i da shi saboda niyyarsa to in lada kake nema me abin daga hankali don haka wannan bai kamata ba tun ya nutsu na'am malam na'am Mm. Yeah. Mm. Mm. Yeah. To idan liman ya sa sutura a ɓangarensa na dama ko na hagu, to kamar bai sa sutura ba ne sutura ana sa ta ne a tsakiya liman yana sa ta a saitinsa ne don haka idan mu- liman ya sa ta dama ko ta hagu ɗinsa kamar bai sa sutura ba ne dangane da kuma mamunsa idan liman ya yi sallama sauran mamufa sutura ta ƙare liman yana sallama sutura ta ƙare don haka sai su hana mai wucewa ta gabansu har sai sun idan Allahu ala na'am wa alaikum salam ya kamata mu yanke ko na'am na'am rakatul fajr a gida ya fi falala da kuma duk sauran fal- fal- sallolin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma da gidajen ku kaburbura shine ba kwa yin salloli a ciki makabarta ce ba a sallah a ciki to in gidanka ba ka yin sallah sallah to ya zama makabarta kenan tunda kuma aka dora maka zuwa masallaci sallar farilla to nafila kuma a gida shi sa annabi alaihi salatu wassalam sai ya idar da sallar farilla ya azkar ɗansa sai kuma ya tashi ya tafi gida in ya je gida sai ya nafila shi a gida yakan yi nafilar shi a gida ne idan ya fito masallaci kawai zai tsayar da farilla ne haka rakatul fajr a gida yake yin ta na Aisha ke bada labari a gida yake yin ta raka a bisa sau sauƙaƙa sai ya fito sallah kawai masallaci dan haka yi a gida ya fi falala Allahu a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk